قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل تو الله يتي قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن كغاوة يا النبي الله النبي الرحمة غاوة وأن ما سكريتاوة ما سوء inkarin ranar tashin alkiyama cewa ba za a tashi ba masu gaggawar cewa mata hazal wa'adu in kuntum sadiqina yaushe ne alkawarin azabar da kake mana ne ya Muhammadu in dai da gaske kake yi to ka gaya wa masu wannan su baka amsar wannan tambaya kul ka ce may yakla'ukum bil layli min ar-rahman wa may wa man yakla'ukum bin nahari min ar-rahman in ka hada gaba ɗaya sai ka ce kul man yaklakum bil layli wan nahari min rahman waye yake kare ku bil layli da daddare min rahman ay min azabir rahman idan Allah ya doso ku da abin da ya doso ku da shi na azaba ko kuma Allah ya doshe ku da abin da ya doshe ku da shi na abubuwan da suke jijjimlawa cikin dare bayan kun kwanta kuna bacci sharaf ba ku san inda kuke ba wa yake kare ku Allah ya ce ai wannan tambayar kasan idan mutum ya kwanta yana bacci Allah kaɗai ya san hidimar da ake a kansa baka sani ba halittun Allah wanda suke giggiftawa daga iskoki daga kala-kala Allah kaɗai ya sani amma Allah ya kare bayansa ba za wani abu ba zai sa'ile ka ba sai ka tashi ka tashi ka yi ka baka san abin da aka yi maka ba to waye ne wannan kariyar haka nan bin nahari da rana wa yake kare ku idan Allah ya doso ku da wani abin da ba za ku ji daɗinsa ba ko azaba ko kuma irin abubuwa da ɗan adam yake kutsawa wa yake kare shi da rana in ka ga abin da kake kutsawa in ka fito gida koma gida laka idan ka ga abin da in ka fito daga gidanka zuwa kasuwa zuwa wani wata unguwa irin abin da kake kutsawa na halittun Allah amma suna kaucewa ba a ce su taba ka ba kai ko ba a ce kai karo da su ba ko aljanu da ake so aljanu ina ne gidan aljanu ina ne gidansu kan bukiya na jare me yasa kake yin ta'awuzi a ban daki in zaka shiga kace ina neman tsari daga macen aljana da namijin aljana abinda annabi ya lakana mana me yasa suna bushiya me ya kasu ban daki ai gidajensu suna nan nayi mu bai hana nasu ba nasu su hana namu ba hau ba shi da kake jin cewa wasu ce taka musu wani abu aka yi ba ko a ce wani kai fari da wani dan su ko wani abu da haka ai kawai Allah ne mai kariya eh saboda haka abin da kake kuza wato aljanu ma ba su muka sani kadai ba mun san da sauran halittun Allah da suke yawo a ban kasa wanda ba ma gani to man yakala'ukum bin nahari wa yake kare ku bayi a cikin rana daga ka fita ka dawo lafiya ina rahman idan Allah ya dushe ka da abin da ba zai baka daɗi ba amsar guda ɗaya ce duk inda ka ji qur'ani yayi tambaya musamman an tambayi mushrikai tambayar aka shiru ba a faɗa amsar ba to amsa ɗaya ce ita za ta faɗa in za ta faɗa ita za ta faɗa ba ta da wata amsa sai ita shine Allah may yaklaukum bil layli min wan nahari min rahman amsa ita ce Allah to kai da kace Allah su ba su da wata ba su da wata amsa ba Allahun ba hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihim tayyibatin ja'at harihun azifun wa ja'ahum al mawj min kulli makan ko wazannu annahum uhita bihim da awallaha ne mukhlisina da awallaha mukhlisina Allah yace idan kuna cikin kogi kuna cikin iska mai daɗi jirgin na fil fil fil fil kuna kawaki-waki za ku haye kuna kan maliya وجعلنا بهم بريح طيبة جاءت هاريه نعاصفة sai wata iska ta ƙarfa wadda za ta taso kogi mai girgiza jirgin ruwa kuma ga kogi da za a hulmo da ya kulle maka abin nan kumfa da igiyar ruwa ta taso ta ko'ina za ta kada su Allah ya ce idan kuka ga haka kuka zaci cewa lalle yau an kewaye da ku ba ku da mafita wa kuke kira ai tambaya ce Allah yake kira nan ba wanda suke kira sai Allahu da awullah Allah suke kira kadai ba sa kiran lata ko uzza ko manata Allah ne abin kiransu kadai ashe sun san da shi kuma Allah ma yake kiran da suke yi ba ba wai na wasa ba mukhlisina da ikhlasi cikakke yana an kalli Allah cewa shi ne kawai mai kubutarwa ba mai kubutarwa ba shi ba to da haka ashe kenan nan ma man yaklaukum bil layli wan nahari min ar-rahman amsar irin waccan amsar da suka ba ita ce ana cewa Allah ne mai tsare su ba wanda yake tsare su in ba in ba Allah ba sai Allah ya ce bal hum bari dai ya rasulullah sun san abin da suke yi da gangan suke abin da suke yi kawai mu'riduna an zikri rabbihim suna masu kau da kai ne da gangan daga barin wannan ambatan na alqur'ani suka ki karɓarsa sun yadda can inda za a kwace su su doso mu amma kuma ga sakon mu ya doso su sun kauce to haka fa dan adam yake da san rai dukkan abin da ya zama ya daidai da Allah ya yi umarni da shi to sai ka ga kana gaggawar yin wannan abin mutukar dama wannan abin kai ma yana da daɗi a wurinka saboda me yasa suka bi Allah lokacin da suke cikin halaka saboda suna neman a tsere da su tserarwa ba mai daɗi ba ce shi da suka kalli Allah haka kai ma kanka zama cewa sai abin da ya ma daɗi a nan kake da sallamawa a'a har abin da bai daɗi ba ka zama kai mai sallamawa ne wannan shi ake neman dukkan musulmi ya zama yayi a cikin kome ko a cikin kasuwanci ne kasuwanci ka ɗaura shi in ka ɗaura shi wani lokaci ya zo da daidai wani lokacin ba daidai ba to duk in ya zo da ba daidai ba ka kalli daidai saboda wanda ya zo da ba daidai din ba shi kake kallo ba shi kasuwancin ba daidai din ba in ya zo da daidai kuma shi kenan shi ma dama ya ma daidai to amma sai kai ta farin ciki kai ta annashuwa lokacin da abu ya maka daidai Allah ya jero ma daidai idan ya jero ma kuma aka sun wannan shi kuma fa sai ka mutunce wa Allah wannan haka lamari yake to kar ka zama kai dai ba cewa kake wani ne yake yi ba amma dai muna zama mun jahilci yanda abun yake ko ba haka ba amma yanda ya kamata in mumini ne cikakke da mai da kana ina fa cewa ma imanin ka ma a cikin sharɗai na rukunan imani sai kai imani da duk abin da ya zo na kaddara Allah khairihi wa min to wannan da ya zo maka ba dai ba shine sharhi din ba baka gane ba duk abin da kai abu ne ka nema sai bai zo ma daidai ba kakka je kai ta kunci kai ta fada da mutane a'a shi ne imani bi sharri din da ake magana kaddara ce wanda ba mai ma daɗi ba to yi imani da tunai imani da to farin ciki yadda kai farin ciki da wancan kai farin ciki da wannan saboda wanda ya turo wancan shi ya turo wannan ya za ka canza kai kuma mai turawa ɗaya ne kai kuma za ka canja ka canja wannan shi ne imani samu da rashi daga Allah yake to wannan shi ne
to am lahum alihatun tamna'uhum min dunina لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون wannan amfin ne munkade a ce wannan almuqaddara bi bal alhamza kuma ta istifhami ne inkari alahum shin bari wa'annan mutanen ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alahum alihatun tamna'uhum min dunina ai alahum alihatun tafa'alu ma tasha'u hatta tamna'uhum tamna'uhum min dunina suna da wasu gunkuna ne gangama gangama Allah bautar da suke yi waɗanda suke ganin su wannan allolin suna da yadda suke so suna da ƙudura da irada kuma irin tamu har za su iya kare su da mun da za mu dake su mutum ya zo ya ce ba za a dake su ba tamna uhum kenan min dunina suna da irin wannan damar har hange suke yi in za mu dake su akwai gunkunan da za su zo su ce ba za mu dake su ba tamna uhum kenan min dunina in ba mu muka fasa dankan ba a ce wani ne ya zo ya ce wani gunkin su ne ya zo ya ce ba za a dake su ba suna da wannan ne shi suka shantake muke ba da sako suna kin karba muke turo ka suke yin abin da suke maka Allah ya ce la yasbi'una nasara anfusihim in ba su ba da amsa ba ga amsa nan ai gunkunan da suke ga suna bautawa duk girman gunki da duk yanda ya kai ya kawo la yasbi'una nasara anfusihim ba za su iya taimako su kansu gunkunan ba wai su kwace su ba su kansu gunkunan ba sa kallon ba sa iya taimakon kansu da wani abin neman taimako ya taso idan za su gangaro daga sama ba za su iya cinewa ba su tsaya su ce ba zan gangaro ba sai dan ba turo sun ba in suka faɗo suka fashe ba za su iya haɗa kansu ba la yasaduna nasra anfusihim ba za su iya taimakon kansu ba ba shine annabi Ibrahim ba wanda ake cewa cikin annabawan Allah in dai ba annabi ba annabi Muhammadu ba ba mai hikima da basira da da da tsabar hujjoji irin wanda ta aka da mutum cikin ruwan sanyi irin annabi Ibrahim za mu ji shi a gaba nan yanda yake da su ba da ya je ya samu gunkuna ba da alahu jizazan ya musu gulu-gulu ya samu gashin sa ya dace wannan ya dace hannun wannan ya dace kafan wancan ya share kan wannan illa kabiran lahu babban kaɗan ya bari lafiya lau sai rataya masa gatarin illa kabiran lahu la'allahum ilaihi yarji'u kaji dalilin da yasa ya kiyana ya kyala babban ya rataya masa gatari suna zuwa ko ta dawo gare su ce ah kaga babban banza ka tashi ka tsare mana kanana da suka zo ba shi haka ba kawai ta suka man ba alhaza bi alihatina sun san wannan ba shi yayi ba dan ba da iko kawai ai kaga shi kenan to wannan hujja ta hankali kenan to daka la yastati'una nasra anfusihim gunkuna ba sa iya taimakon kansu gunki kaɗai ne baya iya taimakon kansa kowa ma baya iya taimakon kansa in ba Allah ne ya taimake shi ba kowa ma ashe ba wanda za a bautawa kenan in ba shi wanda yake shine mai iya taimako mai kariya ko kuma ya bayar ko ya hana wannan sai Allah fa ba wai gunki kaɗai ba ko mutum ko aljan ko waye ma a karan kansa in Allah ya doso shi da abin da ya doso da shi la ya sa'u nasara nafsahu ba zai iya taimakon kansa ba saboda dole sai kaga akwai wata rana shi da yake cewa yana taimakon ka wata rana shi ma neman taimakon yake an faɗi to da haka lallai bayi su zama cewa su dogara mai taimakon su hakikatan Allah ne duk wani wanda yake suke tarayya da shi suna tarayya da shi dan Allah ma ba Allah bane shi haka yake walahu minna yashabun ba haka ba ma idan mun kama su waɗannan kafirai da suke ganin gunki za su iya kwatar su ba mai iya kwatar su ko kuma su gunkunan in za mu kama su ba su da za su ceto su ma mun kama su wani cece su ba su da mai ceto za ka yi sabona ba mai iya kwatar su ko kuma ba mai iya kare su ko kuma ba mai iya zuwa ya kawo musu ɗauki duk wannan yi sabona ta ɗauke shi wa huwa yujiru wala yujaru alaihi haka yace mana eh to
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون kamar mai tambaya ya tambaya cewa to yanzu waɗannan mutane da suke irin shaƙiyayensu a cikin shirka da kafirci da tsangwamar musulunci da annabin musulunci ya aka aka kyale su kuma gashi suna wada kayan da suke so Allah ce bal a ja wannan magana bar wannan tunanin mata'ana mun jiyar da su daɗi mata'ana ha'ulai waɗannan mushrikai mun ga dama mu jiyar da su daɗi domin mu Allah yana nunawa cewa bautar mai bauta ba ta iya amfanarsa, kuma rashin bautarsa ba ya iya cutarsa, in an yadda su daɗin sai ne, kamar haka ya ce, mata ana ha'ula iwa a ba a ma, mun yadda su daɗi kuma ga su suna mushrikai ɗin, ba su ba ma iyayensu ma mun yadda su daɗi, hatta ƙala alaihimul umar, har dai rayuwar jin daɗi ta tsawaita gare su. Ga kafirci ga shirka ga jin daɗi, suna kai ba su san cikin kaidi suke ba umli lahum inna kaidi matin Allah ya bar su istidrajan wa imhala la ihmala ya bar su saboda shigo shigo ku shigo ku shigo shigo shigo zama da shi kenan ba wajen Allah ba abin da zai musu ba a shi ne istidrajan wa imhalan la ihmala ba dan ya basu kawai ba a a ba haka bane ba wala yahsabu alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun alim Allah ya ce bal mata ana haulai ka bari dai mun je da waɗannan mutane daɗi hatta qala alaihimul umr har dai jin daɗin ya tsawaita gare su ya zama sun yi rayuwar jin daɗi suna tsayinta suna ga kamar ba komai wannan ko ba haka bane ba da sun san abin da suka sani da sun san da komai ba ba komai ba to haka ba duk mai rayuwa cikin saban Allah yana ganin ya tashi da saban Allah ya kwanta da saban Allah yana cikin saban Allah kuma duk abin da ya tsara haka yake tafiya to a kai ne shiri ne irin na Allah maza kauce kada a rufa da kai kada ka tafi a haka eh kada ka tafi a haka Allah ya ce afala ya rauna annana til arda nanqusuha min atrafiha suna kan suna shirman su ba sa sa hankalin su su duba su ga annana til arda cewa mu muna zo wa kasa muna cinye iyakar kasa da kadan kadan min atrafiha da kadan kadan iyakar kasar kafirci manzon mu gudi muke kai masa suna nan cikin babban gari suna ta shirka suna ta taro kan annabi Muhammadu amma mun koma gefe gefe muna ta ba annabi Muhammadu buɗi ya ci can sai la ilaha illallah ake yi can garin ma sai la ilaha baldatan ba da baldatin wannan gari iskar haccen imani ya shiga can ya sake dosana can ya sake dosana la ilaha illallah na ta tashi suna cikin gari kuma suna nan suna ta hauka suna ganin ai wuri da rinjaye kai kuma annabi Muhammadu na can yana cin gefen gari lakin abba nan usuha min atrasha muna cin muna cin gefen kasa iyakokin kasa ta gefe gefe annabi muhammad ana ce masa fatahi su kuma nan suna ta hauka Allah ya ce afahumul galibuna tare da haka tare da cewa ga budi can yana samuwa da annabi muhammad a gefen gari an zagaye su gaba daya musulunci yana so ya zagaye su gaba daya sai ya zama su ne kawai cikin kafircin to kuma a haka suke ganin su za su yi rinjaye a kan annan Muhammadu ba shi annan Muhammadu ya rinjaye kansu a wallahi shi zai rinjaye ga dalili nan ga alama nan mata fara nan sai daga baya suka farga sun sun can saboda kasar suna ta kakkara mutane kar su ringa shigo Madina in sun zo ma za su shigo Madina akwai waɗanda aka aje ta kowace kofa ta shigowa Madina in za su shigo su to ku fa a hankali kar ku je ku haɗu da mutumin fa a wani kuma su ma da wani mutum ai sai a zaune musu sai labari a kwance musu kai yadda za su kaucewa a nan wani kan masu saurare shi don su ce to su bari mu je mu ji me yake a kan ku je ku ji jiri ne gare shi da kun ji ne sai ce ku duk suna wannan amma tare da haka Allah ya jefa haka cikin musulunci a cikin garuruwan da suke gefen Makka din shine ce nan kusu hani a tsaratiha gaba daya kawai tauhidi ya shiga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ta rarake garin da la ilaha illallah su kuma yana suna nan suna shirye sai daga baya suka farga kuma ina babu magana to wannan shi to wannan malamai da yawa sun tafi kan cewa hakikanin ta haka take to amma wannan tana da wata ma'ana daban ko a wannan lokacin ma din cewa Allah yana ishara ne zuwa duk ƙasa yana idan za ta rushe to tana rushewa ne da tafiya da mutuwar malamanta mutane ba sa hankalta cewa malamai na gari mutanen kirki mutane wanda suke tsaye a cikin kallon Allah muna ta kau da su muna ta janye su nan uku an bari a tsarata muna kawai ƙasa ta gefe gefe duk abin ku da karikitif kowa ya san yanzu duk musulmi wanda yake mai imani ya rabu a zuciyarsa kuma yana yana da kyakkyawan tunani to ya san zai ta hailala ne yana ta inna lillahi wa inna ilaihi sai dai wanda bai riski waɗannan mazajen na baya ba in ka riski malamai da suka wuce baya ba wai can baya ba waɗanda ma shekaru baya kaɗan an riske su to sai ka kuka a wannan zamanin sai ka kuka domin zama da su kawai kalma ɗaya biyu a yi keta zuciyarka an zaunar da imani a cikinsa kalmar su ɗaya biyu kallon sulukin su kawai da irin tsarin tafiyar su a cikin lamarin Allah ya ishe ka ban ƙaye ya ishe ka kakki suka gyaru dan uwa duk wanda fai duk wanda wannan maganar da nake yi duk wanda yake da adna ne in dai yayi shekaru ya ratso malamai da ake cewa malamai waɗanda suka wuce shekara 80 50 ɗari baya a ce ka zauna da su to da kaga suluki na ilimi kaga suluki irin na tafiya zuwa ga Allah da na kora bayi zuwa ga Allah hakikatan ba kora mutane zuwa ga kaunan su ba kora mutane zuwa ga Allah su ce wallahi to amma yanzu ne ne ya kake kallo duk inda irin wannan babban ganjin ya faɗi idan ka je to sai ka tsuguna kai ta kuka a wurin saboda haka wannan shine nan usu hamin a tsarati hashi ma ya hau kai kan irin wannan Allah yana tauye ƙasa da tafiya ga tafiya ga waɗanda suke su ne jigogi na ƙasa ɗin abin da dai kawai za a ce ba a cewa an rasa abu gaba ɗaya sai dai an rasa mafi yawan wannan dole ne a tabbatar da wannan dole ne a tabbatar da wannan magana tana da tsawo kuma dai sai an ɗan tauna ta amma dai an ɗan furzar haka daidai gwargwado ya kamata mu duba hankali da ƴan uwa yanzu dan Allah a baya ko kaɗan ɗin bari a furzar ko kaɗan ɗin ne yanzu a baya akwai duk wani nau'i na irin mutum akwai shi a baya irin na yanzu amma kai ka taɓa jin tsakanin wani malami da wani malami an fito ana zage-zage ko almajiransa sai dai ƙoƙarin gaya masa gaskiya ko ta rubutu ko ta wani abu shike nan in bai karɓa ba shike nan sai a ci gaba da maimakon kai ka tsaya kana ƙoƙarin sai ka zagi wani sai to kai ka rage taka tafiyar kai kanka baka tafi ba amma ba haka suke ba wallahi akwai wani wata hikaya da ta abu wanda da ma'abucin hikaya da yake wannan magana wani malami ne shi wani almajirin daga cikin waɗansu malamai guda biyu ne amma ya fi jingine an fi saninsa da ɗaya daga malaman sai wani abu ya ɗan samu na rashin fahimtar juna tsakanin su malaman guda biyu manya da ya je zauna da shi ɗaya daga cikinsu wanda ba shi ne malamin nasa ba amma shi ma mutuminsa ne sai yake faɗar cewa shi wa malamin nasa shi ne bai kyauta ba saboda yayi kaza yayi kaza amma yana nan yana shiri zai zo ya same shi ya ɗauke wannan maganganun sai ya tafi wurin shi shekin nasa malamin nasa da ya zauna ya karmashe sai ce ai daga wurin wane nake ya ce na'am ice ya fara cewa ya da ya ce kai ya yi kanka za ka halaka za ka ɗauko maganarsa wadda kake ganin wai ni ya gaya wa kai ka ɗauko ta ka zo za ka ce za ka gaya mu shi ba haka yake ba ni ma ba haka nake ba kai ma kanka zama haka ya kama kansa gulma zai yi ya fara kiran shi kai ya yi kanka dan Allah yanzu wannan ya sake ɗauko wata gobe ya kawo masa saboda Allah kaji to kaji manya na Allah Allah aka dosa Allah aka dosa saboda haka tarbiyya suke yi wannan yanzu in yanzu ne saboda Allah ba shi eh me yace ya aka yi kalmar cewa malamin zai yi kokarin ga me yace maka ma ya sake karkata kunne ya ji saboda amma shi wannan bai bukatar ma ya ji kuma ya ja kuma da cewa zai halaka da wannan abin da yake yi to haka malamai namu suke waɗanda mun gansu mun zauna da su haka suke dan Allah mu dan zama haka mu ma in ba mu zama gaba ɗaya ba idan ba mu zama shanu ba mu zama ƴan akuya mana eh in su shanu ne bajimai in ba zama haka to mu zama ko ƴan akuya mana kan mu gaza wannan mu koma yan kaji to mu je قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون قل يا أنب الرحمة يا نبي الرحمة كغاية مسوشي وإنما أنذركم بالوحي kaɗai dai ku sani ina gargaɗinku ne bilwa da wahayi saukakke magana nake da Allah yake gaya mun nake gaya muku ba magana ta bace ba duk abin da kuka ji na ce ba ni da wata magana sai maganar Allah ta haka ina gargaɗin ku da abin da nake gargaɗin ku ne daga ubangijinku wala yasma'u summa ko wala yusmi'u summa wala yasma'u summu du'a ko wala yusmi'u summa du'a duka an karanta cewa la yasma'u summu du'a as-summu kurame ai ba ta jin kiran mai kira ko kuma wala yusmi'u summu summa du'a da mai kira zai iya jiyar da kurame kira ko idan mutum dindin yake baya jin komai kana can bayan sa kana wane wane ya ji ka ne to haka kafiran idza ma yunzaruna duk lokacin da ake gargadin su ba sa iya jin abin da ake gaya musu cewa daga Allah ne ya ce unzirukum bil wahyi ya kamata su je su to me Allah yake cewa a ba sa ji ko annabin ya faɗa ba sa ji ji na fahimta ji na tadabburi ji na tazakkuri ji na aikata abin neman aikata abin da aka ce a faɗa da wannan ji shine bai amma kunnen su yana ji mana kunnen su wannan ya ji aya yana ji kuma suna gane ta amma ba ruwansu da neman me tace ba ruwansu da neman daga wa take ba ruwansu da neman me za ta ba su na guziri na rayuwa ma don ƙur'ani shi yana ba da guziri ba na lahira kaɗai ba idan an rufe ƙur'ani daidai shiryarwa ƙur'ani to za ka zauna lafiya kai da mutane hankalin ka kwancin ku ba ma rayuwar lahira ba wallahi idan an ɗauki shiryarwa ta ƙur'ani wadda Allah yake faɗa to na baya ma ba za a samu haka ba bayan Allah da ya yi ku ya shirya ku ya ba ku abubuwan ya sa muku abubuwan da ya sa yanzu Allah shi ya sa maka kana so ka ci shi ya sa maka kana so ka sha shi yasa maka kana so ka yi jima'i shi yasa maka kana son ka samu kuɗi duk waɗannan abubuwan shi yasa maka to kuma idan ya zo da dokoki na cewa idan ni kana so ka samu kuɗi ka ci su hankali ko ga yanda zaka idan kuma ka duk waɗannan dokoki in ya zo yasa maka shi yasa maka wancan kuma shi yasa maka waɗannan to idan ka haɗa ka bi za ka zauna lafiya to shine haka su ba sa bin wannan ba sa saurare saurare irin na fahimta naka sun zama kamar kurame kurma idan ka kira shi bai ji ba abinda kake kai kurma tsugunna tsugunna to ina ai ba zai tsugunna ba dan bai ji ka ba ko kaga bai aikata abinda kake nufi ba to idan wanda ya ji shi ya ji ka ce masa wani tsugunna tsugunna ya ci tsugunnawa to da shi da kurma bai bambanci shi kurman bai ji ba bai rai tsugunna shi ya ji bai tsugunna ba to duk ba aiki ɗaya suke ba to da kai kamar ba su jin ba kenan to ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة نفحة من عذاب ربك كجفا Allah ya ce to shikenan ba ya Rasulullahi yi abin da suke yi a nan har lokacin mutuwar su yayi bari in baka labari ya annabin Allah in masakum nafhatu kaga in suka zo mana nan suka zo lafira sanda muka kama su idan na fahatu dan firji ɗaya na wuta ba ci ba ci cikin wuta ba firji tsantsan da na wuta guda ɗaya na fahatu ɗaya tak ko kuma tsomi ɗaya dan tsoma su a azare na fahatu min azabi rabbika dan tsomi ɗaya na azabar ubangijinka ko firji na wuta na azabar ubangijinka Allah ya ga ulunna haka da abin da suke faɗa za su rinka cewa ya wayo da wayo wayo inna kunna zalimina haƙiƙa mun yadda mu azzalimai ne mun zalunci kanmu da rashin karɓar addini da rashin karɓar annabin musulunci wannan shine magana Allah yana lallashin annabi cewa ba su su yanda suke so din ranar da za su zo gare mu idan muka yi musu tsomi ɗaya za ka ji kuka za ka ji furici irin wanda za su yi don azaban lahira ɗan ƙanƙanwa tashin hankalinta ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na na Bukhari da Muslim yake cewa inna ahwala inna ahwala ahalin ahalin nari azaban yawmal qiyamati la rajul mafi kankantar wanda yafi kowa karancin azaba ranar alkiyama yace mutum ne yu da uti akhmusihi sai aka mutu kadamaihi jabratu da aka sa wata ƴar kankanuwar ƙwayar wuta a aka mutu kadamaihi ina inda in ka taka kafarka shi baya taka ƙasa dan kwaran kafa da ake kawo in ka taka kafa ka aka ce ka ga shi bai taka ƙasa ba amma na wasu bai yana takawa gaba ɗaya sun wasu a shimfiɗa suke ba ɗan ramu eh to to to wannan in ɗan ramu idan aka ɗan ɗauka namun shi jamratun ƴan ƙanƙanuwan garuwa shi wuta sai annabi sallallahu alaihi ya ce wannan ƴan ƙanƙanuwan garuwa shi wuta zai zama haƙƙoƙon wasu tana ta farfasa shi ne ƙaramin ɗan wuta wanda ƙwaƙwalwarsa daga ƙafa ne ake azabar kaɗai nan ne wurin azabar ba ta taɓa hannu ba azabar ba ta taɓa jiki ba ba ta taɓa kai ba ta taɓa ko'ina ba amma daga ƙasar in ta taɓa wannan kuma abin da zai taɓa din na wutar ɗan garuwaki ne subhanallah amma sai ƙwaƙwalwa ta wuce farfasa wannan shine ahwar ahlin nari azaban yawmal qiyamah shi ne mafi kankanta to dan Allah hangomin babban ai wannan an gaya maka karami hangomin babban babbar azabar da za Allah zai ta fushi ga dan wuta in ya yi wannan ita ce ika tsama to ya babbar take ake yayi Allah to wa fil muqabil kuma shi kuma dan auta dan kankanan dan autan yan aljanna shi kuma yayi yadda wani ɗan wani ɗan autan ƴan wuta ne eh to ɗan autan ƴan aljanna shi kuma wanda kowa ya more ya more kowa ya fi su morewa shine aqallu ahlul jannati manzilatan kowa da aljanna ya fi shi daraja shi shi kuma ba annabi shi ma ya ba mu labari ya gaya mana kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim shi ma yace wanda ya fi kowanne kankantar daraja a cikin muminai a gidan aljanna shi ne mutumin da ya shiga wuta ana fito da shi daga wuta yamshi waya kubu ya ce yana tafiya da gaggawa yana so ya fita ana kuma an sauƙaƙa masa wuta ba sai dai ta ɗan mare shi can haka yana fita yana gama wata lama jawo da ha yana wuce wutar daidai inda yana ga fitowa sai kalle daidai Allah ne ya tsare da ni da kake Allah ya kiyashe ni daga ke to shi kenan sai ya doso kuma aljanna sai a ce masa shiga aljanna sai ce ya Allah to ina zan shiga bayan duk jama'a sun tattare a gidajen shi kowa sun kwashe kurin duk kowa ba ina zan samu shi aljanna da Allah ya kana da mislu mulki maliki duniya kana da ka shiga aljanna akwai wurin da an ban maka wuri da kake da shi wanda kwatan kwacin da tunda aiki ɗan duniya ne ai san duniya to kwatan kwacin mulkin sarki da ya mallaka a duniya kamar America kenan a takaice tunda an mulkin duniya aka ce waye ya mallaki wata ƙasa mafi faɗi a duniya America da Texas ɗinta duk gaba ɗaya ai ta fi kowace ƙasa ke so girma to kana da kwatan kwacin wuri da ya kai girman Amerika a aljanna. Kaya da ita, rabitu na yadda ya Allah, sai Allah ya ce, walaka mislahu, misluhu, wa misluhu, wa misluhu, wa misluhu, da aka zo ta biyar ko ta yayin ta ta rabitu rabi rabi. Aka ce wannan da aka ce tana da kamar wannan mulkin Najeriya, to da kamar linkinsa, da kuma kamar linkinsa, da kuma kamar mulkinsa da aka zo da kuma kamar na biyar sai ce ya isa ya ishe ni haka to sai Allah duk da haka sai ya ce wa laka zalika wa misluhu akar marrat eh to kana da hakan dai kamar linkin ba linkin ba linkin so biyar kuma a haka kamar so goma to kaji dan autan dan aljanna dan autan dan aljanna kenan ɗan uwa in ka ji kan sai ka ji yaya in ka ji nan kuma ka ji yaya za ka take to ka ji addini kenan musulunci kenan kafa dugare shi in ka taka da dama sai ka taka da hagu nan dama kenan can kuma ka ji hagu sai ka kiyaye sai ka dage ta hagu kawai kai langa da ta dama ka tafi eh mana ka tafi kawai sak hanyar Allah to kaga in ka tafi hanyar Allah ma kai ba ni kai ne dan autan ba wannan na dan auta ne ba shi ba yanzu da aka ce a wuta an ji wanda yake mafi kankantar dan wuta ka hango mun mafi azabar wanda yake yin da yake shi babban dan wuta a wajen azaba to nan kuma wannan dan karamin dan autan yan aljanna ka ji fa yana da misalin da misalin da misalin da misalin da aka musanta to da Allah hango mun babban dan aljanna a daraja shi kuma hango mun shi mana ai ba yayan wannan na ɗaya ko na biyu ko na uku ma za ka hango ina za ka iya hango su shi ɗin ma shi ka gama hango abin da yake da shi ne a wannan misalin to bare a ce ka hango yayansa bare yayan yayansa bare babansa bare kakansa da akwai kuma mutanen Allah suna na Allah ya musu tanadi malam zama cikin su kawai kawai Allah ya samu cikin su to mu je
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا Allah ce za mu ajiye za mu sanya ma'aunai na adalci ranar alkiyamar kiyamata ranar alkiyama abin da yake sa a kasa adalci a wurin awo abu biyu ne wani lokacin duk biyun su faru wani lokacin kuma ya zama ɗaya ne ya faru amma duka ba adalci a cikin kowane ɗayan su ne ya samu menene na farko a samu mai awon mara adalci mai awon mara adalci to sai su ce ka da kai ba za a samu daidai ba ba za a samu rashin zalunci ba kaji daya to akan samu mai awa mai adalci amma abin da zai awan da shi shine mara adalci saboda ko ya lalace bai sani ba ya zo ya ringa bada ba daidai ba kaga za ka samu zalunci a wurin amma ba ko da ba da sani ba to wannan yana faruwa amma a duniya amma a lahira mai awan Allah ne shi ko mizanin mizanul isdi ne shi shi ne yake faɗa nan shi kansa mizanin mizanin kisti ne an yi shi ne dan adalci kawai kuma ba zai iya kaucewa ba shi sa ma Allah ce fala tuzlamu nafsun shay'an ne ba za mu zalunci ba shi ba mizanin ba zai zalunci ba zaka a ce ba za a zalunci dan adam da komai ba yace wa in kana misqala habbatin min khardalin ko wa in kana misqalu habbatin irin kira Usman Sadi yawa kaga Man Sadi har ya dauko yan ya ce wa yin kana misqalu habbatin ya mutu a karanta da kana wadda take tamma wadda ba ta neman labari shine wa in kana misqalu kenan wa in kana ko misqala kana ce mai neman labari wa in kana al'amalu misqala zarratin kenan to idan aikin da bawa yayi misqala zarratin aikin da kai a dan duniya ko na alheri ko na sharri girman ka kamar gwargwadon kwayar komayya ba da san wani komayya sai da ce zarra to ita zarra ka santa ne abin da kawai ba zai iya ganuwa da ita ba saboda kankantarsa Allah ya ce idan aikin da bawa ya na alheri ko wannan a kai na jiha sai mun zo da ita kan wannan mizanin mun dora ta mun dora wa ma'abucinta ita in alheri ne a dora maka in sharri ne a dora maka a kai na jiha shi sa Allah ce waka fajin yau kansa kira ne ce waka fajin na hasibi mun isa masu iya hisabi mun isa masu kai mutuƙa wurin iya hisabi mun isa zuwa da abin da yanda yake haka yake ba ƙari ba rage Allah ya yi wa kanka kira ne wannan aka tambayi sai na Ali an abi ɗalib wani ya ce tuwai kai fa yi hasibun lahul gani'a fi wakatin wasidin yaya Allah zai hisabin duk duniya ba gari ɗaya ba ba unguwa ɗaya ba ba gari ɗaya ba ba ƙasa ɗaya ba kuma ma ba ƙarni ɗaya ba tun farkon duniya har a ganta duk an haɗu kuma a samu su mizani da aune ya za a wani a lokaci ɗaya Allah wannan amsa kai in ba irin aliyun ba ne ba za ta samu cikin sauki kuma da an gaya maka kawai za ka ji kaga mutu kalma ɗaya kalma biyu ya gaya maka sai ya ce kana so ka san yadda Allah zai yi hisabin duk mutane kuma a lokaci ɗaya gaba ɗaya ya ce eh ya ce kama yarzuquhum fid dunya fi waqtin wahid yanzu sanda kake cin abinci Allah yake baka arziki na abinci haka wani sannan yake cin abinci wancan yake cin abinci a Kano ake cin abinci a Najeriya kowa yana kan kowa inda yake yana cin abinci a duniya ana ta cin abinci a lokaci guda wa yake ciyar da su to haka zai musu hisabi a lokaci guda yadda yake arzuta bayansa wani ana kake da lafiya wanda yake da lafiya wanda yake wa ba arzuta ko da lafiya a lokaci guda Allah ne to haka zai yi hisabi a lokaci guda yadda Allah yake azurta bayi lokaci guda haka zai musu hisabi a lokaci guda kawai sai ka gane haka kai abin da kake so a gaya maka to ya zai ya dauko na wannan ya auna wannan wato wannan kuma ka koma irin kwakwalwarka kenan kuma shi Allah ne ake magana ba kai ba ko ne ba in ana magana kai dai an baka samfur kawai a lokaci guda Allah zai shi ki azurta duk bawan da yake ban duniya ba ma kai ba mutum dabba lokacin da yake azurta ta haka yake azurta waccan dabba ta waccan garin akwai cikin dutse duk gaba ɗaya lokaci ɗaya yake watsa musu arzikin su kowa ya karɓa to kuma in yace zai yi hisabi lokaci ɗaya kowa a auna sai kuma kai ban mamaki a wanda kwakwalwarka kake amfani wanda take ita ko ba su jinsi nan ba ta kaiwa kwakwalwar ɗan adam in yanzu in ka tashi hange idan ka ina zai tsaya inda idan ka ganin sa ya kare ba nan ya tsaya ba amma kai kasa akwai kallo baya bai kai bane to kwakwalwarka ita ma kawai ta batta inda nan ta kai kamar yadda idan ka akwai inda yake kaiwa to kwakwalwarka ita ma akwai inda take kaiwa ba ta wuce na wannan misali ne za ka gane kuma kai ka san bayan an wuce na din akwai wani abu kamar yadda ka san an wuce inda idan ka yake kallo akwai sauran kallo to haka mutum kai ya ce daidai abin da kwakwalwarsa ta gane wanda ba ta gane ba sauran ba daidai ba ne ko kuma ba abin kawai ya a'a kawai ya tsaya abin da ya gane shi ya kai ya gane an inda kwakwalwarsa ta kai kenan abin da bai gane ba shi ma to yana nan haka yake sallama masa inda wanda yake ya faɗa din ya isa a sallama masa wannan shi ne Allah ce waka tebe na hasidin a wata aya ki ya bunai in taku innaha in taku misqalu habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati bi Allah Allah ya cikin nasiha da wannan yake yake wa dansa to
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين آية nan da ya baya fa tana da ban tsoro wallahi idan kasancewa Allah ya ce ko gwargwadon ƙwayar komayya sai mun zo da shi ake ka duba ka ga ya za ka yi gwargwadon ƙwayar komayya wato kamar yadda aka ce abin da ba a iya gani ne mai ranar lahira sai an zo da shi to ina ga mutum da yake saka biro ko kuma ya saka hila da dabara ya saci miliyoyin mutane kudin mutane sai an zo da shi wallahi haka Allah ya ce misali habbatin min khardalin ma ita atana biha sai mun zo da ita to bare biliyoyi da miliyoyi kasa sai sun hau mizani wallahi sai sun hau ma'auni kuma ko sharri ko alkhairi ba abin da Allah zai bari ya tabbata a cikin hadisi na Aisha Imam Ahmad ya fidda shi wata rana Aisha take bada labari take cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo wajensa sai yake cewa ya rasulullahi ina da bayi da yawa amma bayin nan wasu su karyata ni wasu su haice ni wasu su saba mu amma kuma ni ina dukan su ina zagin su amma kuma yanzu abin ya dame ni ban san yaya abin haka daidai ne wannan in sun mun haka ni ma in musu haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam eh to ranar alkiyama dai zan an tashi abin da suka yi maka da abin da kai musu za a auna idan abin da suka yi maka bai kai abin da kai musu ba shikenan za a ebo zunubin su a saka musu idan kai kuma abin da suka yi maka ya fi karfin abin da kai musu sai a baka canji a saka maka in kuma abin da kai musu da dukan da zagin daidai abin da suka cuce ka ne kai ma in aka auna daidai wa daida shikenan ba ba shi sai ya ta kuka ya ta kuka ya koma gefe sai Allah ya ce wanda ya sa mutane fasa karanta alkurani ne sai karanta wannan ayar annabi ce wani da'ul mawazin al-qisd al-yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce fa za mu aje mizani ranar alkiyama ba za a zalunci kowa ba ko da misal habbatin min khardal a kaina jiha ai ka ga to kenan sai an yi wannan dole to ashe mutum ya gane lalle tsakanin zalunci da zai yi ko a boye ko a bayyane sai an zo da shi kuma tsakanin mu'amalarka da waɗanda ka fi ƙarfi ko yaranka ne ko waye ne ko ga sunan dai kana ganin kai saman suke to wallahi a kaina jiha ayi hattara da Allah ƴan uwa musulmi ba mai jin wa'azi ya ji ya yi sanyi ya ji ya kalli wa'azin sai wanda Allah ya shirya shi dama na ya dawo ga Allah wanda ya ji ya ji irin wannan bai ji ko gezo ba bai fata abin da yake yi ba Allah kiyaye na to wani ƙasa yana Allah ce hakika mun zo wa annabi Musa mun bashi da shi da wa haruna da shi da annabi haruna dan uwansa ne muka bashi alfurqana mun bashi ita ce at-taura ana ce mata furqan domin tufarriqu bainal haqqi wal batil wal halal wal haram at-taura tana gairabe tsakanin gaskiya da ƙarya da halal da haram akwai rabe-raben waɗannan a cikin ta ita at-taura Allah ce mun bashi ita da shi da annabi haruna ina kaga da annabi Musa da annabi haruna sun yi aiki da at-taura inda ya ce alqataina Musa wa haruna sannan ya ce alfurkana zaka su biyu ne suka haɗu a kan littafi ɗaya a taura kenan illa iyaka annabin da yake karɓa a tauran wanda ba mu ji cewa annabi haruna Allah ya magana da shi ya ba shi wani hukunci ba sai annabi musa to shi ne tabi'i a cikin risala ta annabi musa shi annabi haruna kenan yace mun ba shi a taura mai raba ƙarya da gaskiya wa biya'an kuma a taura hacce ce yutaba'u bihi ana hakkaka da littafin a taura fi zulmatil jahali a cikin a cikin dubbai na jahilci kuma wa zikira kuma ai izatan mau'iza ce ita a taura wa'azi ce ta kai matsayi ta san za can fadar da muke yara akwai mai zabura da mai a taura iri iri ga alqur'ani amma saboda sun fi gajatti sun fi daɗi kaje an ce ya bani adama ya kai dan adam ya kake cin abinci kake kaza ya bani adama ya kai kai a ta ɗauko in ana wani sarmani ma sai a ɗauko wani wanda ya iya zabura ɗin a ta zara ta a ta zara ta kuma ka san duk wannan zabura ba shi zabura gaske ba da haka haɗa ce duk to kaji to Allah bai yace ita ma dai wa'azi ce domin ita a taura wa'azi ya fi yawa akan hukunce hukunce wa biyar haske ce kuma wa zikiran ko wa'azi ce da Allah yake yin wa'azi da ita a cikin hannun ta hannun annabi Musa amma fa lil muttaqina ga wanda suke masu jin tsoron Allah ko haske idan gashi ba sai wanda yaje ya dosa na hasken ba idan bai je ya dosa na ba ba sai ya bashi inda yake ba haka haka hasken shari'a yake wanda yake son ya dosa na hasken shari'a ya to ya kusanci wanda yake da hasken shi ma sai ya dosa na wannan hasken haka yake to wannan a taura kenan Allah yake yake faɗa So, الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
سواء ما تقول الله Allah yana ba da amsa a wannan ayar. Ai ya ce al-taura tana sauwa ce ga masu tsoron Allah. To sai kamar an yi tambaya su waye masu tsoron Allah. To a wannan ayar sai faɗi sifa biyu rak ta masu tsoron Allah amma ta wadatar kuma. kasan sifofin da ake nema ga mutum idan ya sifantu da mai tsoron Allah za ka ji su daban-daban a ko'ina alƙur'ani an kawo sifofi daban-daban bayan waɗannan amma waɗannan sun yi kwabarin da sauran na farko ya shauna rabbahum bil ghaibi su ne masu jin tsoron ubangijin su bil ghaibi akwai fasara ji suna tsoron ubangiji ba tare da sun gan shi ba inda Allah gaibu ne ko kuma suna jin tsoron ubangiji bilgaibi a fake kamar yadda suke jin tsoronsa a bayyane to wannan kuma shine ita ce sifar da ta yi wahala duk wanda ya yi wannan ya tsaya kan wannan to tsoron Allahnsa shi ma ya kai ya kawo a ce misali yadda kake jin tsoron Allah a bayyane a cikin mutane idan ba kowa ma haka ke jin tsoron Allah an gane yanzu wani yanzu a maganganun duk wanda yake ya tsaya kan wannan ba zai yi da mutum ba ko so ɗaya ba za ka yi da mutum ba yi da mutum ba za ka yi ba to ai idan yana nan ba za ka zage shi ba to baya nan sai ka ki jin tsoron kake jin tsoron sa shi in ka faɗa amma da yake baya nan sai ka fasa jin tsoron Allah shi da kake gani yana ganin ka kai to yanda ka ji tsoron Allah baya nan amma ubangijinsa yana nan ka ƙi to duk wanda ya ji tsoron Allah bil gaibi ba zai kowane ma irin ha'inci yaushe zai yi yaushe zai yi yanzu da za a ɗauko mai aiki a ofis ko kuma mai aiki a kanti a ce to shi kenan duk abin da kake yi ga kyamara nan tana kallon ka ka gama a zo a fallata ka a duniya a ce kun ga wannan shi ya satar muku kuɗi kaza abu kaza da ya bashi a fallasa ka wallahi wani ba zai ba idan za a yi haka wani ba zai ba idan kin ya kai da mace duk abin da kai a ce to ku zo ga wani duk abin da ya kun ga abin da ya je ka kai amma za a ce kun ga abin da ya wani ba zai ba to kaga sai an ɓoye ake saban Allah irin waɗannan kenan to a ce ka ɓoye ɗin amma kana jin tsoron Allah bilgaibi ba ka yi ba to ya fili ba za ka yi ba wanda yi tsoron Allah a face bai yi ba a fili ba ba zai ba wannan shi ne to kaga wannan aiki ba ta yi kabarin da yawa na sifofi wannan wa hum min as-sa'ati mushfiquna sifa ta biyu kuma yace su kuma waɗannan masu tsoron Allah da nake faɗa muku su ne waɗanda masu jin tsoron zan tashe su su gansu a gabana shi ne sa'a ɗin kenan sa'a shi ne tashin alƙiyama to tashin alƙiyama ai tashi gaban Allah shi ne to masu jin tsoron za su tashi a gabana su tashi ba daidai ba wannan tsoron ya sa su sun yin kowane irin abu sun kasa sakewa da duniya sun kasa sakewa da sabon Allah to idan ya zama bawa na Allah kana jin tsoron za ka tashi gaban Allah a cikin kowace harka taka shi ko me za ka yi wata takewa za ka samu harkar wani abu babu a ce gashi kana jin tsoron Allah a ɓoye kuma gashi kana jin tsoron tashi gaban Allah da aibi a ce wannan su ne sifofinka lazimai da kai yaya ai ka tafi to wannan wannan wannan lalle da mutum zai yi kokari ya yi kokari ya sa wa kansa ganin ya zama haka kuma da ka ɗauki hanyar za ka jarraba za ka gani don barin kanmu da muke barkatai shi yake jawa don yanzu an ce ba masu tsoron Allah a ɓoye ko wanda ba sa aikin kai alfata a ɓoye ko ba sa abu wani sai ga da shi baya luwaɗi baya zina baya shan giya baya kaza to ai kaga duk wannan su ne abubuwan wasu da ake ganin sai an ɓoye a yi su to sai ga baya wani sai ga ya fita daga cikin wannan to dubu ɗari na saƙon kuma suna nan waɗanda kake yi da mutum nan na faɗa ba ciki ka je baka shage ba baka zina ba baka duk waɗannan abubuwan baka ba amma ka zo za ka yi da mutum ka zo wasu abubuwa da za a haɗa saboda wani ya ɓata maka ne ka haɗa baki da wani za a cuci wani ko a masa wani abu duk wannan rashin tsoron Allah ɓoye ne to da aka Allah Allah ya sa mu zama daidai
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ba an ambaci a taura ba littafin da Allah ya ba annabi Musa to ai su yahudu su mushrikai su sun yarda da yahudu da nasara sun sun gansu suna girmama su saboda sun sun san ma'abota littafi ne ma'abota addini ne shi yasa ba wani abin ma idan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi sai su koma gare su su kun ji abin da yace su kuma sai su sake yi abin da suke so su yi a shi a cikin kuma talar za su rarraba su dan su rarraba su ne da gaskiya sai su yi to sai Allah ya ambaci at-taura wadda lalle sun yi imani cewa akwai ma'abotanta kuma har ma suna komawa gare su sai su to hada zikrun to ku zo kuma ga naku qur'ani hada ga alqur'ani nan tunda mun ambaci a taura ta annabi Musa da mutanen Yahudu da Nasara to ga Yahudawa to ga kuma zikrun wani ambato nan shine alqur'ani mubarakun kan an cewa a taura zikrun wadiya nan kuma an ce zikrun mubarakun shi ma alqur'ani an masa take shi kuma shi zikrun ne shi amma shi kuma lakin ko mubarakun me me mubarakun aka ce mubarakun me kenan me albarka ko abin sawa albarka to me albarka idan ka ce abin ce albarka ne aka me kenan ya ba da abin da sama abin da abin da ake zato annabi ya sha ruwa ya bayar duk jama'a duniya sun sha ya yi albarka ruwan da ba za a iya cewa mutum in ya sha shi kaɗan ya sha shi kenan zai iya shanyewa amma ka sha ba ka shanye ba ba ka iya shanyewa ba kuma iya son ka ka sha wani ka tsaya sha haka wani a haka to wannan sai ake ce ma'un mubaraku an gani to duk wani abu in aka ce mai albarka ne to ya ba da wani abin da ba fiye da yadda ake zaton sa to da aka ce qur'ani mubarakun to yana da alheri fiye da yadda ake zaton shi ne mubarakun din alherin qur'ani ko amma tazunnuna duk yadda kake zaton alherin alqur'ani to yana da sama da haka shi sa anan nake gaya wa iyaye masu kai ƴaƴansu makarantu wanda ba na qur'ani ba ko ba qur'ani a cikinsu su su taso da zuzurutun su wai su fara ya bai cd ba a ba ta ta ba to ka je ku gama wannan ka kai ɗan naka abin da ya fara koyo kenan da naziri da sakandare duk komai sannan sai kana ɗan kai shi makaranta minti talatin a ji a ɗauko shi ta ƙur'ani an ɗan tara ta to ka gama wannan idan ɗan makarantar alƙur'ani da ya taso shi bai shiga sakandaren ba ta boko ƙur'ani ya yi ya samu hasken ƙur'ani to a kullum ya dawo wannan layi wallahi yaron ka ya dawo bayansa saboda mai saboda shi ya taso da zikirin mubaraku albarkar ƙur'ani sai ta haska masa sai ya zama ɗan ka yana tabbayar sa abin da bai sani ba wallahi ya shigo din to da ashe ba ku gane ba ashe mutane ba su gane ba kenan ba su gane ba kuma ga ƙari kuma shi wancan yaron naka da ya taso zai taso ko bai san addini ba ba hasken na wannan din ko bai san addini ba kuma sannan koyaya wata fatsa wata fatsa kana ce fatsa abin da ake kana su ji kenan ya dan malkan shi to kowace fatsa aka je homan sai ta kama shi tafi da shi zuwa halaka amma wanda ya gini kuwa a cikin sanin addini da shi ya fara tasowa duk fatsar da za a je ho babban koma ma ya fi ƙarfinta. ai fa'ida ce da yawa wannan abu ne lallai mu duba da shi mu lura da shi Allah ya ce hada zikrun to gashi dan kai alqur'ani ku quraitawa da kuke ganin a taura wani babban littafi ce wanda aka ba wa annabi Musa kuma yahudawa suna tare da ku kuna kallon malamai ne hada zikrun kuma ga qur'ani na mubarakun wanda Allah ce mu duk waye faɗi mubarakun din shine qur'anin ba shi yace mubarakun wanda muka sa masa albarka anzalnahu mun saukar da shi ga annabin ku sallallahu alaihi wa sallama afa antum lahu munkirun ba ku inkarin wancan ba sai ku abinda ku aka saukarwa naku ne kuma sha kundum din ne shin ku sha kundum ne akan dillin ta tafi gaba daya kuma afa antum munkirun lahu kuma shi za ku inkari saboda ne saboda mun saukarwa wanda ba shi kuke so mu saukarwa ba ahu bi yadda sai wanda rahmatar da nan muka saukar da rahama nan muka nufa da ita kuma nan za mu aje ta mu je malam
ولقد آتينا إبراهيم na za mu tashi?
نعم a ai to ai kansu ne tun da ai akwai